rakami na arba'in da bakwai دخول الرسول صلى الله عليه وسلم رقمي na arba'in da takwas kusan na ƙarshe-ƙarshe hijiratu alil baiti man'ul mustad'afina aslul kunuti hummal madina hijirar iyalan gidan ma'aiki hana marasa galibu masu rauni hijira asalin kunuti a musulunci zazzabin madina لما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ألوكة لما أيكي عليه الصلاة والسلام جزونا مدينة أرسل في طلب في في طلب من تخلف من أهله يا أيكا نيمن وندا وندا أكلسا daga cikin iyalansa ko kuma wanda bai dawo madina ba daga cikin iyalansa فخرج معهم عبد الله عبد الله بن ابي بكر سي ابو عبد الله بن ابو بكر يفتى تاريخه وقد منع مشرك مكة بعض المستضعفين من السفر ألوكة كما مشركي sun hana wasu marasa galibu masu rauni bulaguro wa azabu azaban aliman suka azabtar da su azaba mai tsanani fa kana rasul sallallahu alaihi wasallama ma yake Allah ya masa tsira da aminci yad'u lahum fi wujr isha yana musu addu'a a wutirin isha wa salati subhi da sallan asuba ba'da ruku'i wa qablahu bayan ruku'i ko bayan rukuni ko kafinsa wa hada asulul qunut wannan shine a sune asalin qunut wa asaba kafiran min al-muhajirin humma sai da yawa daga cikin muhajirai zazzabi ya kama fa da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam rabbahu binaqliha ma'aiki Allah ya masa tsira da aminci ya roki ubangijinsa ya dauke ya dauke ta fastajaba Allah du'aahu sai Allah subhanahu wata'ala ya ansa addu'arsa wannan shine karshen خلاصة أمور اليقين سجي لفرقه خلاصة الدور الثاني ليكاو kulasa ne na dukkan abin da muka karanta na baya kamar yadda bayani ya gabata farkon a wannan darasi mun gode wa Allah subhanahu ta'ala cikin waɗannan kwanaki kaɗan mun karanta littattafai muhimmai guda uku waɗannan littattafai duk da littattafai ne ƙanana ana ganin cewa an yi su ne saboda yara amma littattafai ɗin manya ne saboda shi littafi ba karantunsa za ka duba ba za ka duba aiki da shi in ka duba karancin ilimin da yake ciki to sai ka duba aiki da shi kuma babban abu ne musamman abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi tasawufi da abin da ya shafi tarihi ma'aiki alaihi salatu wasalam waɗannan abubuwa guda uku da su ne musulmi zai zamanto cikakken musulmi a ce ka san Allah da dalilai kana da cikakken sani akan ilimin tauhidi sannan ka zo ka san tarihi ma'aiki alaihi salatu wasalam yadda practical ya tsabbaka tauhidin a aikace ka gan shi ka sani sannan kuma ka zo kai ma ka zo ka tsabbaka tauhidin practically ka tsabbaka tarihi ma'aiki alaihi salatu wasalam a aikace ta karanta tasawufi saboda haka to domin haka idan muka tsaya muka yi nazari sosai akan abubuwan da muka karanta cikin waɗannan littattafai guda uku za mu gaba abin da ya rage mana illa aiki da abin da muka karanta abin da yake cikin mabadi ilmi tasawuf ka ɗauko abubuwan da yake ciki gaba ɗaya da aka yi na tasawufi ka kwatanta abin da yake ciki da irin rayuwar da kai kake yi duk abin da ka gani ya saba wa da irin rayuwar da ka zaba wa kanka to ka tsaya ka canja abu ka seta kanka ka daidaita shi tukuna sai ka wuce gaba a haka practically ka gyara kanka da abubuwan da yake cikin wannan mabadi ilmi tasawuf to za ka tsinci kanka kai din ne amma ka zamanto wani mutum ne daban wanda za ka samu shi'urin wannan da nutsuwar wannan din a cikin zuciyarka saboda gaskiyar lamari idan muka duba irin rayuwar da muke yi rayuwa ne ba za mu ce mu ba musulmi ba ne mu musulmi ne amma za mu ga cewa rayuwar akwai matsala musamman idan muka zo muka duba darasin da muka karanta abin da ake ce ma'almunjiyar abubuwan da za su tsiratar da kai daga wuta idan muka duba wayannan abubuwa da yake ciki wanda ya shafi a ce ka zamanto kana da shukuri ka zamanto kana da sabon ka zamanto kana da riba ka zamanto kana da hausu ka zamanto kana da raja'i iri-iren wannan abubuwa in ka zo practically ka tabbaka su a aikace kana so ka samu abun a jikinka a tattare da kai to za ka ga ba wani abu ne wanda yake da sauki ba dole ne sai ka rage shiga cikin jama'a ka rage shiga cikin jama'a ka dinga nesa nesa kafa kafa da jama'a ka dinga kesanta in sun samu ne akalla duk wata ka dinga shiga kalwa na kwana ushirin ushirin wannan watan kenan ka shige cikin wannan watan kenan duk kuma ba da niyyar komai ba kokarin rabuwa da aibubbukanka rabuwa da matsalolinka wanda ka duba in aka zo aka zo aka ce albukulu yana daga cikin almubuli kalin rowa sai ka duba shin kai marowaci ne ko kuma ba marowaci ba in kai nazari mai zurfi za ka iya sani za ka iya ba da ansa saboda shi mutum din ya san kansa shi mutum ya san kansa in ka tabbatar da dalilan tunanin kwakwalwarka cewa ba gaskiya ni marowaci ne to tambaya a nan to ta yaya zan yaƙi ruwa a zuciyata zaman to mai cuta to in koma cikin littafin da na karanta na tasawuf menene aka ce idan na yi zan rabu da ruwa menene ilajin ruwa in ka koma ka zo ka gani to shi kenan ta bi wannan hanya sai ka yaƙi ruwarka ka dawo ka zaman to mai kyauta yadda idan wannan wayan nan naka ne kana waya da shi in wani ya zo ya ce maka ina da bukatar wannan sai ka cire sai ka cire sun ɗinka shi kenan sai ka bani waya in ka cika mai kyauta kuma ya ka bayi har sin ɗin ina ka rabu da aikin gowa kenan gaba daya in ka tabbatar ka kai wannan halwa halwa kake shiga ka zama haka itizali kake yi ka zama to haka to za ka tabbatar za ka sani da shi'urin zuciyar ka ba to a yau fa alhamdulillah na rabu da ruwa to rowa ya fita zai kuma ne ina da ujiji ina jin duk abin da nake ina burke kai na ina jiji da kai yaya zan yi na rabu da wannan wallahi ba ɗaya bayan ɗaya mun bi shi da hanyoyin da muka yi bayani da hanyoyin intizari da kalwa da yawaita zikiri da fita a cikin jama'a mun rabu da waɗannan matsaloli waɗannan uyubi waɗannan abubuwa masu halakar da mutu inda ba ma sani ba to maganar rabauta a duniya ma babu balle lahira saboda ai mun karanta daga cikin kalmomin da Allah ya gaya wa ya gaya wa wani annabi daga cikin annabawa banu Isra'ila me yake mishi ba cewa ya mishi annasu yuriduna ka li anfusihim ba wa ana uridu ka li nafsika ba to saboda haka in har zaka koma ka kasance tare da waɗanda kawai suna buƙatan ka ne saboda buƙatunsu to yaushe ne kai za ka samu buƙatar ka din kaga ba za ka samu buƙatar ka ba kai sai ka zo gun wanda yake buƙatar ka saboda buƙatunka to saboda haka mu duba afat da muka kawo afat wanda yake ya shafi da dawa'i na sha'awa da afatul lisan yadda mun dilmaya a ciki dudun muna yin su mun mayar da su halayenmu da ɗabi'o'inmu da su muke zama da su muke tashi da su muke tafiya a yau za ka ga tsakanin aboki da aboki ba a nisan juna abokinka ne kana cewa abokinka ne shi yana cewa abokinka ne amma za ka je ka hada da kai wani mutum daban ka cuce ni ko kuma za ka je ka zage ni kuma inda kuke tare kuna aiki a gu ɗaya a ministiri guda ɗaya ko a makaranta guda ɗaya sai ka ga cewa tsakanin kawai ana nan a gangunan jikunkuna ne amma a zukata ba a tare in wani abu ne wanda wani da kuke cin abinci tare kuke karantarwa tare kuke zama tare kuke tashi tare in aka zo aka gaya ma wasu maganganun da ya je ya faɗa a kanka ko wasu abubuwan da ya je ya aikata a kai ko da ƙur'ani za a rantse ba za ka yarda ba aka ce wani ba zai mun haka ba kuma da gaske ne ya yi irin waɗannan aibubuka a hakan kuma muna da'awar mu musulmai ne kuma a cikin musulman ma muna da'awar mu tatattun musulmai ne waɗanda Allah ya tace domin haka ne ma har ake kawo mana yara mun gama tarbiyyantar da kawukan mu ga yara mu tarbiyyantar wanda irin kalubale ne wanda yake kanmu yaushe ne muka gama da tarbiyyantar da kawukan mu eh kai da haka kuma a kan harkokinka na darni ma za ka hada kai da wani ka fesa masa karya ka shirya masa abin da ba yi za a yi ba ka karɓi dukiyarsa an tsari kilbati da ka ci kuma ka tara yara a majmu'a ka gama tarbiyyantar da kanka za ka karantar da toshi tarbiyya za ka ba su to shi yasa a gaskiyar lamari wannan kawai za mu bar muku ne ku da kwanku kowa in ya nutsu shi kadai cikin dare ya tsaya ya yi tafakkuri a kan waɗannan mujiyar a kan waɗannan muhudikat da Allah zai rasa kansa cikin waɗannan mujiyar ɗaya bayan ɗaya kuma ya zo ya samu kansa cikin waɗannan muhudikat ya tsindumu gaba ɗaya wanda ba shi da halli ba shi da halli sai kuma ya yi tunani yaya zai yi ya gyara domin Allah ya tabbatar mana kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dassaha kamar yadda muka karanta in ka dube yadda ita ita ma za ta dube ta take in ka tsarkaka ka tsarkaka ta to ita kuma za ta tsarkaka ta kima domin haka a gaskiya mu duba waɗannan abubuwan da muka karanta ba wai lafuzzuka ko harufa tasawuf ko hira ba a ana so ne practically abin da ka karanta a tasawufi a tsufanci yau da gobe a kaɗan kaɗan su zamanto halayenka da sifofinka yadda idan ka zamanto haka nan ne za ka zamanto abin da ake cewa al'insan dan adam mutum duk saboda haka Allah ya yi al'insan da kamala shi al'insan ɗin ne ya ɗebo ya kwakwaso abubuwa sai so ya ɓata insaniyarsa amma asali Allah ya yi ɗan adam haka ne shi ɗan adam shi ya kwakwaso abubuwa ya ɓata insaniyarsa ɗin imma da harshensa imma da kunninsa imma da hancinsa imma da cikinsa sai daga cikin aljawahiru kisa da muka zo muka karanta ka ga da idan ka ne kake gani me kake gani yan mata kake gani ko fim kake kalla da kunnen to me kake saurara kana zama ne a daba inda ake cin nama mutane ake zagi mutane a yi hira a yi dariya eh wanda sufaye suna ganin cewa idan mutum ya dafa abinci ne kamshi ne daɗi ma idan hancinka ka shaƙi kamshin abincin da hancinka to dole ne ka je ka nemi yardansa a ga cewa ka shaƙi baka ji daɗi ba da ka ji kanshi baka ji daɗi ba ka ji daɗi to da kayanka ka ji daɗin kai ka dafa eh ba kai ka dafa ba to dole ne ka je ka nemi yardan wanda ya dafa wannan abinci ya soya wannan naman kake jin kanshinsa wane ba na ji daɗin kamshin wannan nama da ka soya ka yardar mu ko baka yardar mu ba suna gani idan bai yardar na ba ka aikata haramu wannan kamshin da ka ji zai isa zuciyarka ya gurbanar da wannan zuciyar ya zamanto ka zamanto gurbatacce to yaya mutumin da zai je wasu hanyoyinsa da ƙarya da gaskiya ya samu kuɗi ya je ya siyo nama a dafa gidansa a ciki da 'ya'yansa da matarsa in dai jin ƙamshi haka balle sutura da zaka zo ka sa a ina suturan ya fito da wanne kuɗi ka siyi wannan sutura kai ko gida da za ka zauna a ina gidan ya mutu da wanda kuɗi kai gina eh ko yaran da kake ciyar da su da me kake ciyar da su matan da kake ciyar da su da me kake ciyar da su eh ka ji gaɓoɓinka ɗaya bayan ɗaya ka auna abin da gaɓoɓin suke aikatawa da kuma asalin abin da ka karanta cikin mababi ilmi tasawuf ɗin ka gani sun daidaita ko kuma ba su daidaita ba to saboda haka duk mutum da zai zo ya karanta abu a ilmance ya je ya yi abin da ya ga dama yana yaudara kansa ne ya sha wahala idan me za mu zo mu hana kan mu ci da sha ba mu karya ba mun zauna gashi goma sha ɗaya mu zo mu yi karatu a ce an gama daura sannan kuma duk abin da aka karanta kula satun nuru da yake ilzawul bidan mabadin da za a je a ajiye su suke na mukama harkokin gaban mu kamar da yadda muka ga dama to dan Allah wanda ya wannan bai yaudari kansa ba ni dai in har zan zo in karanta littafi wannan littafi da na karanta ya zama to hujja a kaina in ajiye shi in kama gaba na to wallahi ba zan zo karanta wannan littafi ba shi da fa'ida in je in huta mana da wannan wahalar da na sha ko kuma larabcin ne nake so in koya larabcin da yake cikin ne nake so in koya in larabci nake so in koya a gizawul wildan ne ko kulasatu nuri dokin ko mabadi mutasawwif zan karanta larabci in je in dauko nahwu wadi ko azruniya ko munhasul irabi ko aljiya karanta in koyi larabci mana wannan ai ba larabci bane ai eh abubuwa ne waɗannan kalmomin larabcin suke kunshe da su waɗannan abubuwa ana so a gansu a jikinka ne firatikali in kuwa ka zo ka karanta saboda kar a gansu a jikinka practically ne to wannan kana yaudaran kanka ne kawai saboda haka har kanka ya yi nisa sai ubangijinka ne kadai zai iya yi da kai saboda haka gaskiya kar mu ga an yi daura an yi Allah hujja ne hujja ne abin da muka karanta imma alaina wa imma lana wa imma alaina yasa qur'ani su sunni Allah subhanahu ta'ala ce yudillu bihi katiran wa yahdi bihi katiran qur'ani ne da shi qur'ani Allah zai fasar da mutane da yawa da qur'ani zai shi da mutane da yawa saboda haka zaka iya karanta mabadi ilmi tasawuf sufanci maimakon littafin da shirye ka littafin ya fasar da shi don me don baka yi aiki da shi ba ko ka karanta tarihin manzo maimakon tarihin ya shirye ka sai ya fatar da kai saboda baka yi aiki da abin da ka karanta ba ko ka karanta ilimin tauhidi maimakon ya shirye ka tauhidi ya shirye ka tauhidi ya fatar da kai saboda haka za mu takaita a nan ta'aliki ne da nasiha da fatima akan karatun da muka yi domin ya zama to hujjar mu ne ba hujja bane akan mu wannan bawan Allah wanda ya yi kulasa ta nurul yakin da shi wanda ya yi nurul yakin din kansa su duka mu karanta musu salatin fati kafa uku wanda kafa uku a bisa al'adar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sauki da da ladan abin da muka karanta da abin da muka yi aiki da shi
Sahaja.
Thank you.